إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين هكا ينوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake tara mu a ƙalƙashin wannan bagire mai tarin albarka a ƙalƙashin wannan masallaci masjidu shafi'i domin ci gaba da littafin al'akhdari wanda malam abdurrahman al'akhdari ya wallafa a yau muna ranar talata wanda ya daidai ga sha biyar ga watan rabi'ul awwal hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya daidai ga bakwai ga watan goma miladiya isa dan madam alaihi salam shekara ta 2025 wannan shine darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi mai albarka malam yake cewa faslun rarrabewa malam ce fara'idul ghusli malam ce farillai na wanka mun yi bayani abinda ake ce mafard shine abinda in baka yi shi ba ibadanka zai iya lalacewa abinda ya zamanto wajibi dole ne mutum ya yi shi shine ake ce ma alfardu kamar yadda muka fassara a baya na farko malam ya ce fara'idul ghusli farillan wanka wanka da ake nufi anan shine wanka na tsarki wanka na janaba ko wanka wanda mata za su yi idan jini ya fito daga jikinsu bayan cewa sun yi tsarki malai ce na farko an niyyatu shine mutum ya yi niyyar cewa zai yi wannan wankan ne domin ya ba shi dama ya yi ibada kun sani cewa idan mutum yana da janaba to babu wata ibada wadda zai iya yi dole sai ya kasance yana da tsarki to sai mutum ya yi niyyar cewa zai yi wannan wankan domin wankan ya ba shi dama ya yi ibadar da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mushi wannan kuma dukkanin malamai sun yi ijima'i da cewa niyya ita ce abin da ya zamanto dole na farko mutum ya yi a lokacin da ya zo za ya yi wanka saboda faɗar manza Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da al'imamul bukhari da muslim suka fitar manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu bin niyyat wanda Allah yake cewa dukkanin ayyuka ba su tabbatuwa sai da niyya ma'anar shi misali mutum yana da janaba amma sai ya zo ya yi wankan shi da sabulu ko ya zo ya yi wankan shi ba sabulu amma bai niyyar cewa ba shi wankan janaba ne zai to har yanzu janabar tana nan a jikin shi dole sai mutum ya yi niyyar cewa wankan da za yi ba wanka ba ne na al'ada ba wanka ba ne na kwalliya wanka ne na janaba mala ce anniyatu inda shuru'i da yin niyya farkon inda mutum za ya fara wannan wanka mala ce wal fauru da gaggautawa waddalku da tuccudawa wal umumu da game dukkanin jiki da ruwa da kuma tuccudawa wal fauru abinda ya sama nan yace al fauru da gaggautawa saboda ba a so wata gaba ta bushe ta jikin mutum kuma mutum bai ida ba koko baka kai ga wata gaba ba amma wata gaba ta bushe alfauru sai ya kasance sai in mutum yana da iko misali mutumin da baya da lafiya mutumin da da kyarma yake ebo ruwan ya watsa a jikin shi to wannan zai yi iya gwalgwadon abin da yake iyawa abin da kuma baya iyawa bai zaman to tilas a gare shi ba sai ya bar shi waddalku malam ya ce da cuccuɗawa misali mutumin da yake da jiki musamman da yake mutumin da yake da yana da jiki wannan mutumin ba zai ishe shi ba ya ce ya watsa ruwa a jikin shi dole sai ya cuccuɗa yadda ruwa za ya shiga ta ko'ina fatan jikin shi misali mutumin da yake da tumbi da yawa ko mutumin da yake da nama a nan wajejen a wajejen hamuttar shi ko mutumin da yake da nama da yawa a wuyan shi ko mutumin da yake da nama da yawa a cinye shi to wannan waddal ku dole zai ci cuɗa saboda ya isar ya tabbatar da cewa ruwa ya isa a dukkanin ruwa ya isa a dukkanin jikin shi mala yace wal umumu da cuccuɗa dukkan jiki dukkanin jikinka zaka cuccuɗa shi ka tabbatar da cewa ruwa ya kai duk inda ake tunanin ya kai kuma duk inda ke akwai wata dauda ko wata najasa ka cuɗa ka fitar da ita a nan akwai wani sharaɗi na biyar akwai wani farali na biyar wanda malin yamance bai ambace shi a nan ba shine tahlilu sha'ar shine datsefe gashi mutumin da ya zo wankan janaba to yana daga cikin wajibi a gare shi ya datsefe gashin shi na geman shi da kuma geman shi da gashin shi na bisa kai inda ke akwai wani gashi a jikin mutum mutum ya datsefe shi duk da yake cewa malam ya gaye shi a baya inda malam yake inda malam yayi bayanin shi yake cewa ya zamanto wajibi a tsatsife gashi fil lihiyati a lokacin da mutum ya zo a rawalla a takaice dai malam ya mance tahlilu sha'ari duk da cewa ya gaye shi a baya shine mutum ya datsefe gashin shi na geman shi da gashin shi na busa kanshi malam ya ce wa sunanuhu sunnonin shi kuma shine huslul yadaini ila al-qu'aini kal wudu shine mutum zai wanke hannayen shi daidai wannan gabar tashi kamar arwalla za ya wanke shi ne so uku mala yake cewa walmadmadatu walmadmadatu shine kurkura baki shine ka sa ruwa a bakinka ka tabbatar da cewa ka game bakinka da wannan ruwan ko ka kurkura shi da halshenka ko ko ka sa dan yatsanka ka kurkura shi amma dai abin da yafi shine idan ka sa ruwa a bakinka ba tare da ka sa dan yatsanka ba sai ka kurkura wannan ruwan sai ka zubdo shi malam yake cewa wal istinshaqu wal istinsharu al istinshaqu shine mutun ya shaki ruwa a hanci ba wai zaka dora ruwan bane a hanci ka jaye hannunka a zaka tabbatar da ka shake shi shakar da ba za ya cutar da kai ba wal istinsharu sannan sai ka hacike wa'annan ruwan kuma wa'anda ka shaka al-istinshaq wal-istinshar a mazhaba ta malikiya dukkaninsu abu abu guda ne da shaƙarwa da da da shaƙarwa da hato su duka a wajen mazhaban malikiya abu ne guda koda baka bambanta su ba suna ganin cewa sunna ce guda wajen kuma wasu malaman suna ganin cewa sunnoni ne guda bi amma dai tunda mu muna akan mazhaba malikiya abin da ya fi shahara a cikin littattafansu shine da al-istinshaq shine shaƙar ruwa wal istinsharu da maido shi dukkanin shi wannan sunna ce guda malaika cewa ghaslu simakhil udhnaini da wanke huda ta, ta kunnuwa wannan huda ita ce ake ce ma simakhi simakhul udhnain kenan sai mutun ya sa hannun shi a wajen wanka ya tabbatar da cewa ya dan cuccuda abin da yake ciki ba tare da yayi abin da za ya cutar da kanshi ba mala ce wahiyar thukbatu dakhilatu fi ra'si ita ce ɗan hudar da ke akwai a cikin a cikin kai idan ka lura wannan hudar taka ta kunne a cikin kanka take shi yasa mala ce wahiyar thukbatu ad-dakhilatu fi ra'si ita ce ɗan huda wadda take a cikin kan mutum mala ce wa amma safhatul udhni amma fatar kunne fayajibu ghuslu zahir fayajibu ghuslu zahiriha wa batiniha sai ya zamanto wajibi ne dole mutum ya wanke wajen kuma ya wanke cikin misali idan mutum ya zo wankan janaba bayan cewa ya kwankwala wannan daudar da ke ciki to kunnuwan shi za ya tabbatar ya wanke cikinsu haka kuma za ya tabbatar ya wanke ya wanke abin da yake wajensu ne saboda su suna daga cikin fatar jikin mutum mala yake cewa fada'iluhu falala na shi wankan na janaba malace albidayatu bi ghuslin najasati shine mutum idan ya zo wankan janaba zai fara wanke najasan inda najasan ya zuba misali najasan ya zuba a cinyarka to ya zamanto wajibi mutum ya fara wanke wannan wannan najasan nashi inda ya zuba amma wasu malamai suna ganin idan dai najasan ba ya zamanto in ruwa ya taba shi ba imana yawan najasan zai hana ruwa ya kai a fatan jikinka ko ko yawan najasan zai sa ruwan in ya zuba to ba zai iya ture najasan ba sai dai ruwan da najasan su game su zama abu guda ya zamance yana kwarara a jikinka malam yake cewa albidayatu bi ghuslin najasati inda najasan ta zuba inda maniyin ya zuba a jikinka anan za ka fara wankewa malace thumma dhakari fayanwi indahu sai azzakarin mutum anan sai mutum ya cuccuda ya tabbatar da cewa ya wanke azzakarin shi tun daga farko har ƙarshe wasu malamai suna ganin cewa za ya haɗa biyu ne za ya haɗa hadda marinan shi dukkaninsu ya wanke amma dai abinda ya tabbata shine mutum sun mazakar fayanu ya inda sai azzakarin mutum mutum ya tabbatar da cewa ya wanke shi ya dan mammatsa ya fiddo duk wani sauran ƙazamta da yake a ciki malaika cewa fayanu ya inda sai ya cuccuɗa a wajen shi thumma a'dha'il wudu'i marratan marratan malaika bayan wannan sai mutum ya zo na'am na'am anniya amma wuce wannan mala yake cewa albid muna cikin fada'il ne ko yake cewa ko nuskan ba guda ba thumma a'dha'il wudu'i marratan marratan haka ne ko yake cewa sannan wajen arwalla duk gabar da kasan idan za ka yi arwalla kana farawa da ita har zuwa ƙarshe kamar yadda muka yi bayani a baya malace sannan sai ka wanke shi so guda guda malace summa a ala jasadihi sannan mutum ya wanke saman jikin shi haka wa taslithu ghuslin ra'si sai mutum ya kwashi ruwa mutum ya kwashi ruwa a hannun shi ya zuba so uku ya wanke ya ƙara kwasan ruwa ya zuba ya wanke kanshi ya ƙara kwasa kuma ya zuba ya wanke shi mana yake cewa wa taqdimi shaq jasadihi al-ayman idan mutun yazo sai ya wa tasbiti wa taqdimi shaq jasadihi al-ayman mala yace sai mutun ya fara wanke abin da yake baran jikin shi ne na dama sai ka fara wanke baran jikinka na dama wa taqlilul ma'i ala al-a'dha'i mala yake cewa da kankanta ruwa akan akan gaɓoɓin mutum ba za ka zo ka yi ta amfani da ruwa ba a san ɓanna saboda an ce ka yi wanka abinda ake so ka ibi daidai ruwa wa'anda za su ishe ka daidai wankanka ba tare da ka yi ɓanna ba saboda hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda al'imamul bukhari da muslim suka fitar an rawaito daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kana ya tasilu bisa ila hamsati amdad za ka iya cewa abinda bai wuce litir biyar ba ko wani abin da ya kama da haka shine aka hakaito annan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yin arwalla yakan yi wankan janaba da shi malace wa man nasiya lum'atan malace duk mutumin da ya manta wata lum'a mutumin da ya manta wani waje bai wanke shi ba au udwan min ghuslihi ko ko wata gaba mutum ya manta wani wuri ruwa bai same shi ba au uduwan min ghuslihi ko ko mutum ya mance wata gaba misali mutum bai wanke hannu ba ko mutum bai wanke kafan shi ba ko wani abu da ya kama da haka malam ce badara ila ghuslihi hina tadhakkarahu lokacin da mutum ya tuno malam ce to sai mutum ya zabura ya koma ya wanke wannan gabar ko wannan lum'ar da yammance misali mutum ne yayi wankan janaba ya fito sai ya tuno cewa ashe ga wani wuri nan bai samu bai samu ruwa ba ko ya mance wata gaba wajen arwalla malam ya ce to hina tadhakkarahu lokacin da ya tuna sai ya maza maza ya koma ya wanke shi walau da shaharin malam ce da bayan wata guda ne sai ka tuno cewa ashe wankan nan da nayi na mance wata gaba ko ashe wankan nan da nayi akwai wata lum'a da na bari to koda bayan wata ne malam ce zaka je ka wanke shi wa aada ma salla qablahu malam ce sannan kuma mutum za ya maimaita mutum zai maimaita abin da ya yi kamun shi misali mutum ne ya fito daga wanka ya yi sallar azahar sai ya tuno kamun a yi la'asar sai ya tuno cewa ashe wankan da ya yi ya mance wata gaba guda a jikinsa ko ya mance wata lum'a malace to za ka wanke wannan gaba ko wannan lum'ai sannan kuma sai ka maimaito wannan sallar taka ta ƙarshe wa adama salla qablahu sai yayi sallan da yayi ka bayan cewa yayi wannan wankan kamun ya tuno cewa ya bar lum'a ko ya mance wata gaba daga cikin shi ban san in mun gane ba wa in akharahu mala yace kun kuma mutun ya tuno ya tuno cewa ya mance lum'a ko ya tuno cewa ya mance wata gaba amma sai ya jinkirta shi ba da dikrihi bayan ya tuna cewa na mance amma kuma sai bai zabura ba ya je ya wanke malace batala ghusluhu malace wankan shi ya lalace misali mutum ne ya tuno cewa ya mance bai wanke wata gaba ba ko ya mance lum'a to lokacin da ya tuno abin da ya kamata a lokacin ya wanke amma in mutum ya yi jinkiri sai lokacin da ya ga dama sai ya zo ya wanke malace to batala ghusluhu ya ce wankan shi ya lalace fa in kana fi a da'il wudu'i malace idan ya kasance cikin gabbai ne misali mutum ya mance bai wanke hannu ba ko ya mance bai wanke huska ba ko ya mance bai wanke kafar shi ba wa sadafahu ghuslul wudu'i ajza'ahu sai ka zo arwalla bayan ka zo arwalla sai ka wanke wannan gaban malace ajza'ahu to ya wadatar da kai misali mutum ya fito daga wankan janaba sai ya tuno cewa bai wanke huskar shi ba to lokacin da ya zo arwalla za a yi sallah sai ya wanke huskanto ya ishe shi ba sai ya ƙara sakewa ba ya wanke wannan huskar tashi ka fito daga wankan janaba a yanzu sai ka kammance cewa amma baka wanke huskarka ba to kuma ga lokacin sallah yayi to wannan arwallar da za kai kai sallah ta wadatar da kai ba sai ka wanke huskarka sau biyu ba an gane ko mala yace ajza'ahu ya ishe shi a nan wankan janaba malamai suna da kaifiya guda biyu kaifiya ta farko akwai kaifiyatul ijza shine abinda malamai ke cewa in ka ya wadatar da kai misali mutum ne yana da janaba ya zo wanka to sai ya zo ya yi tsaye akan famfo kawai ya buɗe famfo ya niyyar cewa ya yi niyyar yin wanka na janaba amma ya tabbatar da cewa ya da dukkanin jikin shi sannan ya fito malamai suka ce wannan ajza'ahu ya ishe ka misali mutum ne yake da shaushawa koko mutum ne yake da ruwa isashi kawai ya zo sai ya tuno cewa zai yi wankan janaba ya yi niyya to idan ka yi tsaye a gindin famfo ruwa ya bugi jikinka ka cuccuɗa ko ina ka fito to wankan janaba ya yi amma kuma akwai kafiyatul alkamal wadda ita ce aka fi so ga musulmi ya yi saboda ya samu cikakken lada Allah ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinina to kyautata Allah madaukakin sarki yana son masu kyautatawa idan kai yayi amma akwai kuma kalar wanda in yayi shi kuma yafi kalada wannan kalar ita ce mutum ya kawo ruwa a kusan shi in ya kawo ruwa a kusan shi sai ya wanke hannayen shi zuwa nan so uku idan ya wanke hannayen shi zuwa nan so uku sannan sai ya zo ya wanke wajen da najasa ta zuba idan ya wanke wajen da najasa ta zuba to anan sai ya darmuniya sai ya darmuniya cewa zai yi wanka na janaba ana tare da ni ko mutum ne ya kawo ruwa sai ya wanke hannayen shi so uku idan ya wanke hannayen shi so uku sai ya wanke wajen da najasa ta zuba to daga ya wanke wajen da najasa ta zuba sai ya darmuniyan cewa yanzu wanka ne zai yi na janaba an gane ko na'am an gane ko idan mutum ya kawo ruwa ya wanke hannayen shi so uku ya wanke wajen wajen najasa inda ta zuba a jikin shi to anan sai ya darmi niyyar cewa zan yi wanka ne wanka na janaba wanka na ibada amma ba sai ka furta niyyan ba kawai ka dai kudurce a zuciyanka kayan niyyan yin wanka to a lokacin da kai wannan niyyan sai ka kama azzakarinka sai ka wanke shi an gane ko malamai suke cewa za ka ɗan mammatsa yadda ba za ka ji makanka ba ɗan sauran da abin da ke akwai ciki na ƙazamta ya fito idan mutum ya yi wannan to sai ya zo ya yi arwalla duk wata gaba ta jikin shi sai ya wanke ta so guda an gane ko idan ka yi arwalla tun daga farko har ƙarshe ka ƙare kowanne ka yi shi so guda guda yanzu kuma sai ka kwashi ruwa idan ka kwashi ruwa haka sai ka cuɗa kanka so guda ka ƙara kwasa ka cuɗa kanka so guda ka ƙara kwasa ka cuɗa kanka har zuwa so uku idan kai wannan kuma sai ka zo ka wanke abin da yake ɓaran jikinka ne na, dama saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana farawa da dama idan ka wanke ɓaran jikinka na dama za ka wanke shi ne tun daga nan ɓaran jikinka abin da ya bayan hamuttakka abin da ya gabayanka abin da ya saman cikinka har zuwa guwarka ta nan sai ka wanke shi mun gane ko sannan sai ka koma kuma a hannunka na hagu sai ka wanke wannan gabar ta jikinka ta hagun da abin da yake hamurtakka ne abin da ya bayanka abin da ya cikinka abin da ya wannan sauran hannun naka sai ka zo daidai wannan guwa idan ka yi da wannan sai ka zo daga ƙarshe kuma sai ka fara wanki daga nan ne abin da ya ƙarshe sai ka zo ka faka ka ida daga nan abin da ya ƙarshe shi kenan mutum ya ida wanka to wanda ya wannan kalar wankan shi ne ya yi wanka shi ne ya yi wanka na falala shi ne ya yi wanka wanda wankan da shi ne aka so bawa musulmi ya yi amma mutumin da ya zo ya tsaye a kan famfo ya yi sha ya yi wankan shi to wannan ya ishe shi amma dai wanda ya bi wancan kafiya shi ya yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne zai fika zai fika lada an gane ko shi kuma asali a addini abinda ake so kowa ya riganganto kafuwa na samun lada Allah yake cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin mun gane ko mala yake cewa faslun mala yake cewa wani fasli yake cewa la yahillu lil junubi dukhulul masjid yake cewa baya halitta ga mutumin da yake da janaba ya shiga masallaci wala qira'atul qur'ani ko ko ya karanta alqur'ani illa al-ayata sai dai in aya guda ce wa nahwaha ko abin da ya kama da haka litta'awuzi wa nahwihi saboda mutum ya nemi tsari misali mutum ne baya da tsarki amma sai ya ji wani abu ya ba shi tsoro to zai iya cewa uzu billahi minash shaitanir rajim malamai suke cewa idan tsoro ne kaji zaka iya karanta fatiha zaka iya karanta qul azzai zaka iya karanta ayatul kursi zaka iya karanta kuma amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun saboda ka ba kanka ka ba kanka kariya daga abun da ka gani na tsoro an gane ko amma in dai ba wannan ba haka kawai kana da janaba ka ɗauko alkur'ani ka karanta wannan to bai halitta ba ga mutumin da yake da janaba sai bayan cewa ya tabbatar da cewa ya yi wanka ya yi tsarki malamai malamai yake cewa wala ya juzu liman la ya ƙadiru alal ma'il baridi an ya atiya zaujatahu malam yake cewa wala ya juzu baya halitta koko bai dace ba liman la ya ƙadiru alal ma'i ga mutumin da ba ya iya yin wanka albaridi da ruwa mai sanyi an ya ci ya zauje ta ya zuma matashi hatta yi iddal alata har sai ya shirya ruwan zahin shi kasancewa kana da matsala na asin kasancewa kana da matsala na ba ka iya mu'amala da ruwa mai sanyi a lokacin sanyi malace to ba za ka sadu da iyalinka ba har sai ka tabbatar da cewa kata na ruwanka na zahi wanda in ka kare da kai da ita za ku yi wanka an gane ko amma ka san cewa baka da ruwan zahi kuma kai ka san cewa baka yi niyan ka san cewa baka da ruwan zahi kuma baka iya yin amfani da ruwa mai sanyi to anan ba za ka sadu da iyalinka ba sai dai in kana tsoron fitina a kanka kana tsoron cewa idan baka yi ba za ka iya fadawa cikin musiba kamar zina ko wani abin da ya kama da haka amma dai haka kawai saboda jin daɗi ka san ba ka iya wanka kawai ka je ka yi kayanka saboda ka samu ka yi taimama ka yi sallah a'a hatta yi iddal alata sai ka shirya sai ka shirya ruwan zahinka ko ka tabbatar da cewa ka ɗora shi a kan tukunya tukwana sai ka je ka yi saduwanka bayan ka'ida kuma ruwanka ya zafi sai ka yi wanka malam yake cewa illa an yahtalima sai dai in mutumin ya rige ya yi mafalki a nan malamai suna da fasara guda biyu misali mutum ne ya san cewa shi ba ya da ruwan zafi amma kuma a cikin kwanan nashi sai mafalkin cewa ga yanan yana saduwa da iyalin shi ko yana saduwa da wata mace har janaba ta zubo mai a jikin shi to wannan babu matsala tun da dama janaban ta rage ta abuku to a lokacin da ka tashi za ka iya saduwa da iyalinka kuma idan ka tashi sallah sai ka yi taimama ka yi sallah amma in dai ba wannan ba to bai kamata ba mutumin da ya san bai iya amfani da ruwa mai sanyi kuma ya je ya sadu da matashi saboda ya taimama ya yi sallah an gane ko malar ce illa an ya talima akwai fassara guda biyu ta farko ita ce wadda muka ambata illa an ya talima mutum ne wanda ba ya iya amfani da ruwan sanyi amma cikin kwanan shi kuma sai ya yi mafalki har ya zubar da mani a jikin shi to wannan mutumin kawai zai yi taimama ne ya yi sallar shi saboda mafalkin da ya yi abu ne ba da gangan ne ya yi yin shi ba abu ne ya zo sudfa abu ne ya zo mushi kai tsaye amma haka kawai mutum ya yi niyyar jima'i domin ya yi taimama ya yi sallah wannan bai dace ba mala ce fala shaya alaihi wannan babu komi a kan shi illa an yahtalima sai in yayi mafalki fala shaya alaihi wannan babu laifi a kan shi dan bai samu ruwan zahi ba sai ya samu sai ya samu ya taimama ya sallar shi akwai kaso na uku shine mutumin da za san baya da ruwa mutumin da bai da ruwa kuma haka kawai ya sadu da iyalin shi saboda ya taimama ya salla'a sai ka tabbatar da cewa kana da ruwanka wanda idan ka sadu da iyalinka to za ka yi wanka ka yi sallah amma a gari babu ruwa kuma kai ba ka da ruwa haka kawai saboda jin daɗi ka je ka sadu da iyalinka kuma ka yi taimama a'a sai dai in mutum yana tunanin zai iya shiga a fitina illa an ya kafa ala nafsihi la'anat sai in mutum yana tsoron cewa in bai yi ba zai iya samun matsala zai iya fadawa a cikin fitina to wannan min babin darura mutumin da yake lalarura ta karfin sha'awa shi kadai ne aka ba daman yayi ijma'i da matarsa a lokacin da kuma ba ya da ruwa ba ya da ruwa amma mutum ne yana da karfin sha'awa idan bai ba za a iya samun matsala wannan shari'a ta ba shi daman ya yi jima'in shi sai ya samu ya yi arwalla idan ya yi arwalla sai ya samu ya taimama domin ya yi ibada shi amma haka kawai dai saboda jin daɗi to bai kamata a ce mutum ba ya sadu da iyalin shi sai ya tabbatar da cewa yana da ruwan da za ya yi tsarki haka kuma idan ka tabbatar da cewa akwai ruwan amma mai sanyi ne kuma kai baka iya mu'amala da ruwa mai sanyi to kada ka fara sai ka tabbatar da cewa ruwan nan ka dora shi a cikunya ko ko ka tafasa shi a wani abu wanda za ya sa ya yi zahi domin ya baka dama ka samu ka yi tsarki ka yi ibadanka ina ganin kuma a nan ya kamata mu tsaya abinda muka karanta allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada da mu da ku abinda muka yi kuskure allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh